أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون منه جلود منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ne mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu jinjina da yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta litinin a yau muna a takwas ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda ya daidai da 18 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul bakara wanda a jiya in ban manta ba muna kan aya ta 74 wanda insha Allah ta'ala malam zai sake maimaita mana wannan ayar mu karasa abin da ya rage mana na bayanai akan ta kafin mun tafi zuwa ga ayoyi na gaba insha Allah ta'ala Allah ya mana jagoranci malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون kamar yadda muka ji a jiya wannan aya ta mana bayani akan abin da ya faru ga banu isra'ila bayan duka ni'imomin da allah subhanahu wa ta'ala ya musu wadda muka yi ta karantawa tun a bara har zuwa bana bayan sun kibin dokokin allah sun yi ma dokokin allah tawaye sun yi taurin kai allah ta'ala ya gaya musu cewa sun maƙasat kulubukum min ba'di zalika fahiyar kalhijarati au ashaddu kaswa Allah ya ce sai zukatanku suka ƙeƙashe suka bushe bayan haka sai suka zama kamar duwatsu ko ma suka fi duwatsu bushewa wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar Allah ta'ala ya ce kuma daga cikin duwatsu akwai dutsen da idanun ruwa ƙoramu ke bubukowa daga jikinsa wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma daga cikin duwatsu akwai duwatsun da ke akwai dutsen da ke tsatsagewa sai kaga ruwa yana fitowa tattare da shi wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah Allah madaukakin sarki yace daga cikin duwatsu akwai dutsen da ke birgimowa yayi birgima ya fado daga ƙasa daga sama ya fado ƙasa saboda tsoron Allah wa wallahu bighafilin amma ta'malun ta Allah bai kasance mai rafkana ba game da abin da kuke kasance kuna aikatawa a jiya mun ambaci wasu daga cikin sabuban da suke jawo kekashewar zuciya wanda insha Allah ta'ala za mu sake maimaita su a yanzu a gurguje saboda bayanin ya haɗu da abin da za mu ɗaura a kai insha Allah ta'ala kamar yadda muka yi alkawari a jiya na farko na daga cikin dalilan da ke jawo bushewar zuciya shine alghaflatu an zikirillahi azza wajal shine mutum ya gafala ya rafkana game da ambaton Allah ya zama baya ambaton Allah sai kaɗan in ma yana yi to rashin zikiri da rashin ambaton Allah yana jawowa zuciyar mutum ta kashe ta bushe shi yasa musulunci ya karantar da mu duk yanayin da mutum yake ciki aka koyar da mu akwai zikiri in mutum zai kwanta bacci aka ce zikiri in ya farka aka ce ya fara da zikiri in zai shiga banɗaki aka koya masa zikiri in zai fito aka ce ga zikiri in zai ci abinci aka ce ga zikiri in ya gama cin abinci aka koya masa zikirin da zai saboda mu ana so mu ɗauki ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da nana Aisha ta ce kana yazkurullaha ala kulli ahyanihi annabi ya kasance yana ambaton Allah a kowane yanayi duk inda ya tsinci kansa yana ambaton Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ko juyi yayi daga bacci ya farka sai yayi zikiri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kafin ya koma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka in mutun ya zama baya ambaton Allah to zuciyarsa tana kekashewa domin gafala da rabkana game da ambaton Allah da rashin ambaton Allah da yawa wannan dabi'a ce ta munafikai Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yuzlamuna wa la yadhkuruna Allah wa illa la yadhkuruna Allah illa qalila.
qalila Allah ta'ala ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah lallai munafikai suna rayawa a ransu cewa wai suna yaudarin Allah ne ta yadda suka bayyana imani a zahiri suka ɓoye kafulci a zuciya Allah ya ce wa wa huwa khadi'uhum Allah na maida musu yaudararsu da makilcinsu yana komawa kansu wa idza qamu ila sala idan suka tashi za su yi sallah qamu kusala sai su tashi cikin kasala wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambaton Allah in ba kaɗan ba in ma sun ambaci Allah to kaɗan suke yi ba sa ambaton Allah da yawa Allah kuma ya ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه.
وسبحوه بكرة وأصيلا Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani uzkurullaha zikran kathira Allah ya ce ku ambaci Allah ambato mai yawa ku yi zikiri zikiri mai yawa wasabbihuhu bukratan wa asila sannan ku tsarkake Allah safiya da maraice ku yi zikiri zikiri mai yawa sai dai zikirinku ana so ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda annabi ya sa adadi ka tsaya a adadin da aka sa inda kuma ba a sa adadi ba aka baka damar ka yi yadda kake so wannan sai ka yi iya yawan abin da ya sauƙaƙa a gare ka sannan kuma ka tsaya akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan shine sababi daga cikin sababan da ke kawo bushewar zuciya akwai rashin ambaton Allah sannan na biyu daga cikin sababan da ke kawo ƙeƙashewar zuciya akwai ɗulul amal wal hirsu ala duniya dogon buri da kwaɗayin duniya yana jawo zuciyar mutum ta bushe ta yadda duk abin da zai yi inda zai samu duniya to ba damuwarsa ba ce ko menene inda zai samu duniya to wannan shi zai zama bayi da damuwa da haka tsoron Allah da ayoyin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu ɗauke da wa'azi ba sa ratsa zuciyarsa in dai ya ga wani abun duniyar da yake son samu da haka dogon buri da son duniya kwaɗayin duniya yana jawo zuciyar mutum ta ƙeƙashe ta bushe ya zama ba tsoron Allah a ciki wannan kuma siffan kafirai ne yawan dogon buri Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ya ce ruba ma ya waddu alladhina kafaru ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا.
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم العمل فسوف يعلمون Allah ta'ala ya ce ruba ma ya waddu alladhina kafaru Allah ya ce mai yiwuwa ya zama a ran tashin alkiyama kafirai za su yi burin laukanu musulmi za su yi burin ina ma a duniya sun zama musulmai wannan mai yiwuwar da aka ce da aka ce ruba ma ba ana nufin akwai shakka ba ne komai na ana ba da tabbas ne tabbas kafirai ran tashin kiyama za su yi burin ina ma duniya ta dawo su zama musulmai ina ma su dawo musulmai Allah ya ce zarhum ya kulu bar su a duniyan nan su ci wa ya tamatta'u su ji daɗi wa yulhihimul amal dogon buri ya ruɗe su ka bar su da burinsu burin duniyan ta ruɗe su Allah ya ce fasaufa ya alamu bari a je gaban Allah za su gane sun yi kuskure saboda haka dogon buri yana daga cikin sabuban da ke jama mutum ya zama zu- zuciyarsa ta bushe ta kekashe da kwaɗayin duniya damuwarsa ya tada duniya ta kowace hanya ta kowace fuska wannan mummunar ɗabi'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta isa abdul dinar annabi ya ce tir da bawon kuɗi bawon dinare bawon kuɗi ya halaka tir da shi ta isa abdul qadifa tir da bawon makwanci damuwansa ko ya gyara makwancinsa ya kwanta akan mai kyau ta isa abdul khamisa tir da bawon riga duk faɗi tashinsa a duniya kawai don ya sa riga mai kyau annabi ya ce ta isa wantakas wa idha shika falantaqash Allah ya haɗa shi da matsaloli na rayuwa Allah ya ta haɗa shi da cikas in ya cakki kaya kar Allah ya bashi ikon cirewa ma'ana duk matsalar da ya shiga ta rayuwa kar Allah ya kawo masa mafita saboda haka wannan na daga cikin sabuban da ke kawo bushewar zuciya abu na uku shine adamu ta'athuri bil mau'izati wa tilawatil qur'an shine mutum ya zama ana wa'azi da karatun alkur'ani amma zuciyarsa ba ta tasirantuwa da wannan abin wa'azin da ake yi zuciyarsa ba ta tasirantuwa da wannan wa'azin kullum za a yi wa'azi a karanta ayoyin Allah a karanta wuta a karanta aljanna a karanta kabari a karanta barzaku a karanta siradi a karanta nau'uka na azabar Allah da girman Allah da ayoyin tsoron Allah amma su ba sa ma mutum tasiri a zuciyarsa in dai har mutum ya ga cewa ayoyin alkur'ani ba sa tasiri a zuciyarsa to wannan alama ce ta cewa zuciyar ta bushe alama ce ta cewa zuciyarsa ta kekashi alama ce ta cewa zuciyarsa babu alkhairi a tattare da ita saboda haka so ake yi lokacin da ake karanta ayoyin alkur'ani mutum ya zama yana tasirantuwa da waɗannan ayoyin Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat إنما qulubuhum المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ubangiji ta'ala ya ce innamal mu'minuna iyakar muminai in kana so ka san suwaye muminai to ga siffarsu allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum sune waɗanda in an ambaci Allah sai zukatansu su raurawa su girgiza su koma zuwa ga Allah su kaskantar da kai a gaba ga Allah subhanahu wata'ala wa idza tuliyat alaihim ayatu idan an karanta musu ayoyin Allah aka ce ga girman Allah ga ayoyin Allah ga rahamar Allah ga azabar Allah zadathum imana ayoyin nan sai su ƙara musu imani sai zama imani ya karu a zuciyarsu ayoyin sun yi tasiri a zukatansu wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suna dogaro ga ubangijinsu saboda haka wannan siffar muminai ce idan an karanta musu ayoyin Allah ayoyin Allah suna yi musu tasiri duk wanda za a karanta ayan Allah amma ya ji cewa ayar ba ta ƙara masa imani ba bai ƙara tsoron Allah ba kullum yana jin wa'azi amma ya kasa gyarawa to wannan zuciyarsa ta bushe alkhairi baya shiga cikinta Allah ya tsare mu abu na hudu daga cikin sauban da ke jawo kekashewar zuciya akwai nisyanul maut wa sakaratihi wal qabr wa ahwalihi akwai mutum ya dinga yawan mantawa da mutuwa ya dinga kai mutuwa nesa ya manta da ita da kuma mantawa da irin magagin mutuwa ya manta da kabari ya manta da irin azaba da bala'i da ke cikin kabari in mutum na mantawa da mutuwa a rayuwarsa to wannan zai sa zuciyarsa ta bushe ta yadda ba zai ji tsoron Allah akan abubuwa da yawa ba saboda mutuwar da ita ce za ta kai shi zuwa ga Allah ya manta da ita amma in mutum kullum yana iya yi tuna cewa waje kaza fa in naje me yiwa in mutu a wajen ko in mutu a hanyar tafiya ko in mutu a hanyar dahowa kowane irin yanayi guda ɗaya cikin wannan ukun mutuwa ta same ni game da wannan wajen alkhairi ne ko ba alkhairi ba yana tunani wannan haram ɗin in na ci ta iya yi wa in na karɓi kuɗin kafin ma in fara ci in mutu in bar wa magada in an je lahira su aka Allah zai kira su tambaye su ina kuka samu kuɗi babanmu ne ya mutu ya bar mana gado shikenan su sun gama sun tsallake kai fa ina ka samu kuɗi sai ya bayani to in yana tunanin wannan yana tuna mutuwa mutuwa za ta iya zuwa masa a lokacin da bai yi aure ba bai yi tsammani ba to wannan zai sa zuciyarsa kullum yana cikin tsoron Allah amma in mutum ya manta mutuwa to zuciyarsa za ta dinga bushewa zuciyarsa za ta dinga bushewa saboda haka duk yanayin da mutum yake ciki ka dinga kawo mutuwa a kusa kusa kusa in ka kai ta nesa to duniya za ta ruɗe ka da kana tsammanin za ka kai nan da shekara 20-30 shekara 10 shekara 5 kullum kana sa wannan tsammanin a ranka wata ran duniya za ta ci amanarka wata ran duniya za ta yaudare ka Allah ya kiyaye sannan daga cikin sabuban da ke jawo kekashewar zuciya akwai kasaratu zunubi wal ma'asi yawan sabon Allah da yawan zunubai wanda jiya mun yi bayani akan wannan in mutum na yawan saba ma Allah na yawan yin zunubi to wannan yana jawo kekashewar zuciya daga cikin sabuba akwai kasratul kalami bi ghairi zikrillahi azza wa jal wa kasratu wa kasratu dhahiki wal mazah wa kasratul akli wa kasratul nawmi mimma yuaddi ila at-tathaquli fil ibada fil ibadat ya zama mutum yana yawan magana ba tare da ambaton Allah ba kullum maganarsa hire magana ca ca ca ta akan wani abu amma ba ambaton Allah ko ya zama yana da yawan dariya a inda bai kamata ba ko ya zama komai nashi yana mai da shi wasa komai nashi yana mai da shi wasa to wannan yana jawo bushewar zuciya yana jawo bushi yana jawo bushewar zuciya ko ya zama shi kullun lissafinsa shine kawai me zai ci ci ci ci wannan na jawo zuciya ta bushe ko ya zama yana yawan bacci baccin da kan iya ja masa nauyi na jiki wajen yin ibada a koyaushe wuninsa zubar shi abin da yake yi kenan to wannan yana jawo bushewar zuciya abin da ake so shine menene illar yawan yin wannan waɗannan abubuwan shine suna jama mutum nauyin jiki wajen ibada in mutum ya ci da yawa kullun ci kullun ci dole jikinsa zai yi nauyi so lokacin da aka yi maganar ibada dole zai yi baya-baya dole zai yi baya-baya saboda haka kaga wannan ya jefa kansa a cikin me ya jefa kansa a cikin a cikin halaka to kaga wannan babban bala'i ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tukthiru dhahika fa inna kathrata dhahiki tumitul qalba kar ku din kar ka dinga yawan dariya domin yawan dariya tana kashe zuciya Allah ya kiyaye to sannan abu na gaba shine sabuban da suke jawo waraka daga kashewar zuciya duk wanda baya so zuciyarsa ta bushe akwai ababen da ya kamata ya riko da su na farko shine al-iktharu min zikrillah shine yawan ambaton Allah yawan zikirin Allah ubangiji subhanahu wata'ala yace alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Allah yace alladhina amanu wadanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah zukatansu suke samun nutsuwa ta hanyar ambaton Allah saboda yadda suke ambaton Allah suke samun nutsuwa ala ku saurara inji Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub in kuna son ku samu nutsuwa a zuciya to ku dinga ambaton Allah ku dinga zikiri duk wanda baya so zuciyarsa ta bushe ta kekashe to ya dinga yawan ambaton Allah ya dinga yawan zikiri ya dinga yawan zikiri abu na biyu shine al-iktharu minan nawafil wa ta'at wa qiyamil layl yawan yin nafilfili da ayyukan biyayya ga Allah da yawan qiyamul layl yawan qiyamul layl yawan yin ibadu na nafila wannan yana maganin bushewar zuciya yana maganin bushewar zuciya mutum ya dinga yawan ibadodi na nafilfili yawan yin ayyuka na da'a ga Allah yawan qiyamul layl sallar dare yana maganin bushewar zuciya sannan abu na uku shine qira'atul qur'an wa tadabburu ayatihi karatun alqur'ani da kuma tadabburin ayoyin alqur'ani Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب Allah ya ce kitabun ga wani irin littafi nan anzalnahu ilayka mubarakun wanda muka saukar da shi zuwa gare ka kuma littafi ne mai albarka me yasa muka saukar da wannan littafin Allah ya ce liyadabbaru ayatihi saboda mutane su dinga tadabburin ayoyin Qur'ani wannan shine dalilin da yasa Allah ya saukar da Qur'ani ba don a karanta a ji dadi a yi dariya a watse ba dalili shine liyadabbaru ayatihi mutane su dinga tuntuntuni suna tadabburi game da ayoyin alkur'ani waliyatadhakkara ulul albab sannan don masu hankali da tunani su yi tuntuntuni game da ayoyin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tashi cikin dare yana yawan maimaita wasu ayoyi saboda yadda yake tadabburin su ya dauki aya daya yayin ka maimaitawa yana qiyamul layli da ita yana maimaita aya in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim yana ta maimaita wannan ayar Allah bayinka nan in kai musu azaba bayinka ne ba wanda ya isa ya ce don me in kai musu gafara kuma kai mabuwayi ne kai mai hikima ne ka buwaya baka bukatar sai ka musu azaba sananna na Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ma takan tashi cikin dare tana qiyamul layl tana maimaita ayar famanallahu alaina wa waqana azabas samu Allah ya mana baiwa ya tsare mu ya kare mu daga azabar wuta tana maimaita wannan ayar a cikin qiyamul laylinta haka nan an samu wani daga cikin magabata ya tashi yana qiyamul layl yana tadabburin ayoyi yana maimaita ayoyin suratul kafir allazina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun idhil aghlalu fi a'naqihim was salasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun yana maimaita waɗannan ayoyin saboda sakon da suke dauke da shi na tashin hankali wannan shine abin da ake bukata annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tashi cikin dare ya ce mana na aisha ki bani dama in tashi in bauta ma ubangijina ta ce ya rasulallah ina son kusancinka ina kuma son abin da ke faranta maka rai ina son in ganka kusa da ni gashi kuma kana son kai sallah ni kuma ina son faranta maka babu laifi ka tashi kai sallah ya tashi ya fara sallah kuka kuka kuka ya jika gemunsa jacob kuka ya jika cinyarsa ya yi sujjada yana kuka ya jika ƙasan da ya yi sujjada a kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna na aisha ta ce ya rasulallah me yasa kake irin wannan kukan bayan allah ya gafarta maka zunubanka duka in ma ka yi an yafe in ma da ka yi an yafe annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce allah ya saukar mun da wasu ayoyi cikin dare bone azaba ta tabbata ga wanda ya karanta waɗannan ayoyin bai yi tadabburi a kansu ba waɗannan ayoyin su ne ayoyin ƙarshe-ƙarshe suratu ali imran inna fi khalqis samawati wal ardi إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار annabi ya ce allah ya saukar mun da waɗannan ayoyin duk wanda ya karanta su bai yi tuntuntuni a kansu ba azaba ta tabbata gare shi allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ard lallai cikin halittan sammai da kasai wa ikhtilafil layli wan nahar da sassabawan dare da wuni la ayatin li ulil albab akwai abun lura ga masu hankali yadda Allah ya halicci sama da ƙasa da yadda wuni ke zuwa ya tafi dare ya zo ya tafi akwai abun lura ya kamata mai hankali ya yi tunani ya aka yi wannan abun yake faruwa allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan su ne waɗanda suke ambaton Allah suna tsaye suna ambaton Allah suna zaune suna ambaton Allah wa ala junubihim suna kishingide suna suna kwance ma suna ambaton Allah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suna tunani game da halittar sammai da kasai suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar suna ce Allah baka halicci sama da ƙasa don wasa ba tsarki ya tabbata gare ka ya Allah Allah ka tsare mu ka kare mu daga azabar wuta daka karatun alkur'ani da tadabburin ayoyinsa abu na hudu shine du'a'ullahi azza wa jal bil hidayati wa an yahdiyahu wa an yuzhibahu qaswatal qulub shine mutum ya dinga roƙon Allah cewa Allah ka shiryar da ni ka kare ni daga bushewar zuciya kar ka bari in karkaci wani na cikin addu'ar da Allah ya koya mana a cikin alkur'ani rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Allah karka karkatar da zukatanmu mu zame daga kan hanyar Allah bayan ka shirye da mu annabi cikin sallallahu alaihi wasallam kuma yana yawan maimaita addu'a yana Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya Allah mai jujjuya zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin zukatan bayin Allah zukatan yan adam duka suna tsakanin yatsu biyu ne daga cikin yatsun Allah mai rahama yana jujjuya su yadda ya ga dama abu na gaba shine al-iktharu min at-taubati wal istighfar wa adam al-israr ala adh-dhanb shine yawanta tuba da istighfari da kuma rashin dogewa akan zunubi yawaita tuba da istighfari yana jawo zuciyata ta zama mai taushi zuciya yana maganin bushewar zuciya yawan tuba da yawan istighfari da kuma rashin dogewa akan sabon Allah in mutum yayi ba daidai ba na sabon Allah ya gane sabon Allah yayi to ya marma zai gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala abu na gaba shine ihtisabu kulli amalin taqumu bihi taqumu bihi lillahi azza wa jal hatta yatahawwala ila ibadati duk wani aikin da mutum zai yi don Allah to ya nema lada a wajen Allah maɗaukakin sarki har ya zama wato ainihin aikin nan ya koma zuwa ga ibada ya zama ibada duk aikin da mutum zai yi na ibada to ya sa ransa cewa Allah subhanahu wata'ala shi zai ba shi lada abu na gaba shine aljaudu wal ihsanu ila al khalq aljud wal ihsanu ila al khalq daga cikin abin da ke maganin bushewar zuciya akwai kyauta da kyautata mu bayin Allah kyauta daga cikin abin da ke jawo zuciya ta bushe dama akwai rowa in mutum ya zama marowaci to alamar zuciyarsa ta bushe kenan to kyauta da yi ma bayin Allah ihsani kyautata ma bayin Allah yana daga cikin abin da ke jawo zuciya ta yi taushi musamman bayin Allah masu rauni babu kamar babu kamar maraya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Abu Hurairah yace wata rana wani ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallah zuciyata tana yawan bushewa ina yawan jin kaushin zuciya annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce irhamil annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kana so in baka abin da za ka yi zuciyarka ta bushe wato ta yi sanyi kana so zuciyarka ta daina bushewa ta daina kekashewa wannan kaushin zuciyar kana so ya tafi zuciyarka ta yi tafci kana so sannan duk abin da kake bukata ka sa a gaba ka cimma wannan bukatar taka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi irhamil yatim ka tausaya wa maraya wamsah ra'sahu in ka ganshi ka shafa kansa shafa kai ai kaga alaman tausayi ne ka shafa kanshi alaman kana tausaya masa wa at'imhu min ta'amik abincin da kake ci ka tsakura ka san masa a ciki abin da kake ci ka ciyar da maraya daga kai abin da kake ci ka shafa kansa ka tausaya masa wannan yana jawo zuciya ta yi taushi yana maganin kaushin zuciya sannan daga cikin abin da ke jawo maganin bushewar zuciya akwai tazakkurul mauti wa ziyaratul kubur wa ziyaratul kubur yawan tuna mutuwa da kuma yawan kai ziyara zuwa makabattu yawan ziyara zuwa makabattu kaga idan mutum na yawan tuna mutuwa yana yawan ziyara zuwa makabatta wannan zai tuna masa fa cewa shi ma watan wata rana za a je a kwantar da shi shi ma wata rana za a je a kwantar da shi kaga wanda ke anguwar fadaman ba da shi ba an gaya masa makabarta ba saboda haka a abu ne wanda yake ya kamata a dinga yawan ziyarar makabarta ta yawan tuna mutuwa ta yawan tuna mutuwa misali mu yanzu da muke ta can wajenmu da sabuwar makabarta ta dawo kusa da mu mafiya yawa galibi in za ka fito ko da safe ka zauna a bakin titi minti goma alal akal sai kaga gawoki guda biyar sun wuce akalla min kulli fajjin amik ta can ta can ta can ana wucewa da gawoki za a je a binne su to ne yana nuna maka kai ma watan wata rana haka za a je a kai ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah annabi ya ce da na ce ku bar ziyarar makabarta amma yanzu an soke wancan dokar ku dinga yawan kai ziyara makabarta domin kai ziyara zuwa makabarta tana tuna muku lahira amma yanzu kaga mutane ba batun ma ziyara zuwa makabarta ba zuwa binne gawa ma baya kara mutane wa'azi yanzu ga kabari nan an zo ana tonan kabari amma ya kaji ana sanarwa jama'a kowa ya rike wayansa saboda a nuna maka wai a cikin makabartan ma akwai barayin waya ga ramin ne yana ganin an tona an saka shi ya san cewa wanda aka sa a ramin nan fa har abada ba zai sake fitowa ba sai an tashi kiyama amma wannan bai zama masa wa'azi ba in wani yayi laga-laga da walidin kudinsa zai dauki a cikin makabarta ga kabari ne yana gani ai ya kamata kai tunani wai shi wannan yanzu da aka sa masa wannan farin kyallen aka daure wuyarsa aka daure kansa aka daure kafansa aka daure shi a tsakiya aka zo aka tona rami gashi nan kana gan dan tsukukun rami ba katifa ba tabarma ba filo ba komai aka zo aka kwantar da shi yana gani aka kwaba ƙasa aka yanko ganye aka jera masa katako aka samu tsaba yana da ikon ya tashi kuma bai tashi ba ya aka yi bai tashi ba ka san dai yadda yake yanzu an zo a binne shi kamar yanzu jiya yanzu da yake raye ba wanda ya isa masa wannan aikin ba wanda ya sai mai wannan aikin amma yanzu fa wai masoyansa ne suke ganin karshen soyayyen da za su yi masa shine aje a kai shi wannan rami amma a cikin wajen masu an ce jama'a a yi kafa-kafa da waya to ai kaga mutane ba su ɗauki wa'azi ba kamata yi in ka je raka mutum in ka je raka gawa makabata to so ake yi ka fahimci cewa lallai fa tabbas abu ɗaya kai shine wannan gawan da ka rako shi karka ɗauka zallar rako shi kai a'a ya kira ka ne ya nuna maka kai ma watan wata rana nan za ka zo shi ma a baya ya rako wasu ne yau shi ma aka rako shi to yana gaya maka kai ma ko yau ko gobe ko jibi ita lissafawa in ka ga yau ta zo baka tafi ba jira gobe in ta zo jira gobe haka nan za a wayi gari jiya kana nan yau baka nan haka za a wayi gari jiya kana nan yau baka nan shikenan an gama kuma to wannan sai sa mutum ya dinga rage buri wannan sai sa zuciyarsa ta zama mai tafshi ba za ta zama kekasashiyar zuciya ba don haka wannan su ne wasu daga cikin sabuban da suke jawo zuciya ta zama ta kekashe da kuma sabuban da suke jawo maganin bushewar zuciya Allah ya samu dace to sai mu kara aya daya sai mu tsaya akai insha Allah ta'ala Allah ya ce afataqumuna an أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون Allah ta'ala sai bayan ya yi wancan bayanin akan wancan ayan da muka ji a jiya yanzu sai yake magana da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai da sauran muminai Allah ya ce a fataɓi ma'una an yi minu lakum Allah ya ce to yanzu bayan duk abin da kuka ji game da waɗannan yahudawan da yadda suka yi ta taurin kai game da ayoyin Allah mun da ji yadda annabi Musa ya ta fama da su da yadda ya ta kai komo a kansu da yadda ga abin da su suka roƙa a bayyana musu waye wannan kisan aka ce ga abin da ake bukata su yi suka yi ta taurin kai suka yi ta tambayoyi Allah ya ce to yanzu duk waɗannan abin da kuka ji a fataɓi ma'una an yi uminu laku yanzu kuna kwaɗayin kuna tsammanin wai za su yi imani su yadda da ku kuna tsammanin waɗannan yahudawan za su yadda da ku tun da ga su nan ai mun ji a baya a bara cewa har annabi musa Allah ya ce masa ya zaɓi mutum saba'in su zo su gana da Allah don su nema wa mutanensu afuwa mun karanta a bara da suka je Allah ya yi magana suka ce a a lalnu umina laka hatta nar Allah jahara suka ce wai mu jin maganar Allah mu duk bata shafe mu ba abinda muke so shine kawai Allah ya fito kiri da muzu mu gan shi ba da mu taɓa yadda da kai ba ƙarya kake yi inda gaske ne Allah ya zo mu gan shi to Allah ya ce to waɗanda suka yi wannan ta wurin kan to wannan fa a cikinsu kamar yadda muka ji cewa wai zababbun cikinsu ne Allah ya sa aka zaɓo don su zo su gana su nema ma mutanen su gafara a wajen Allah subhanahu wataala wannan zababbun cikinsu ne shi yasa sai Allah ya ce waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina annabi Musa ya zaɓo a cikin mutanensa sai ce waqtara zaɓo su yayi a cikin mutanen aka ce bari a tantance manya-manya masu tsoron Allah masu imani mutum saba'in to shi ne suke wannan magana to sauran waɗanda suke baya su kuma mai za su ce to shi ne Allah ya ce a fataɓu ma'una an yi minu laku yanzu kuna tsammanin za su yi imani da ku ai wannan aka kawo hamzatul istifham litta'ayis ne wa listib'ad don a nuna muku ma kuma ɗaya bai tsammani game da imaninsu kuɗe bai tsammani game da imaninsu أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله Allah ya ce bayan kuma an samu wani bangare daga cikinsu suna jin maganan Allah magana ce ta Allah suka ji Allah ne ya saukar da maganar thumma yuharrifunahu sannan sai su cakuɗa maganar su caccanza shi min ba'di ma aqaluhu bayan sun fahimci maganar wahum ya'lamu alhalin suna da sani suna sane cewa maganar Allah ce sun kuma fahimce ta cewa saƙo ne na Allah subhanahu wataala amma Allah ya ce sai su caccanza maganar yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi yuharrifuna al-kalima an mawadhihi suna caccanza maganganun Allah daga inda Allah ya ajiye maganar sai su dauke ta su canza mata waje to Allah ya ce yanzu waɗanda suke wannan ba su ji kunyar yi ma Allah ƙarya ba su ne kuke tsammanin za su yi imani da ku za su yadda da ku ai ba zai taɓa yiwa ba wannan duk yana nuna mana yadda sharrin yahudu yake to mu kuma musulunci ya hana mu canza mu ayoyin Allah ma'ana eh ba a ƙara mu ayoyin Allah zafi ba kuma a rage musu zafi don maslahan wasu ba ka zuwa ka ga ka ce ai yanda Allah ya ce duk wanda ya kaza ya yi laifi ka ce a to mutane ba za su gane ba sai an ce kafirai duk wanda ya kaza kafiri ne ba sa ka ba ko kuma ka ce a sassauta zafin ayoyi da hadisai saboda mutane su fahimta ba wanda ya saka kai dai kawai abin da ake so shine idan aya ta taho da zafinta to tare ta sake ta tafi da zafinta duk wanda ya tare ta hanya ta buge shi wannan shine ka'idar karantar da addinin Allah duk inda aya ta fito da zafi Allah ya ce kaza wuta ne kaza kafirci ne kaza shirka ne kar ka rage mata karfi ko ka rage mata zafi wai don wasu su fahimta duk yadda kake son jama'a su fahimta Allah ya fi ka san bayinsa amma ya saukar da ayoyi masu zafi sake ta tafi da zafinta idan aya ta zo da sanyi kar haushin wasu ya sa ka kara ma ayan zafi ba wanda ya saka ba ta taje da sanyi sanyinta saboda haka toshe su kuma yahudawa mai suke yi shine duk inda aka ga doka za ta taba manya to sai a gyara ta sai a yi amalgamatin ɗinta sai a canza ta in dokar za ta taba manya ko da Allah ne saukar da ita to za a canza ta shine shine Allah ya ce afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun Allah sai ya ce wa idza laqul ladina amanu idan suka gamu da masu imani ga yadda siffarsu take ƙalu amanna idan suka gamu da masu imani sai su ce ai mun yi imani wa idza khala ba'dhum ila ba'd amma idan sashinsu ya koma zuwa ga sashi suka haɗu da junansu ƙalu sai su ce atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum yanzu za ku je kuna ba wa muminai ɗin nan musulmai ɗin nan labarin abinda Allah ya buɗe muku kuka fahimta ai min ilmi bi sihhati risalatin nabi sallallahu alaihi wasallama yanzu don me za ku je kuna taɗi da su akan cewa wai kun fahimci sakon manzon Allah cewa gaskiya ne shine atuhaddithuna bima fataha Allahu alaikum me yasa za ku dinga ba su labarin abinda Allah ya buɗe kirjin ku kuka fahimta kun fahimci cewa eh da gaske dai sakon nan da gaske ne Allah ne ya aiko annabi Muhammadun nan sallallahu to dan me za ku dinga wannan tadin da su atu hadithuna bima fataha Allah alaikum li yuhajjukum bihi inda rabbikum karshen abun shine ba ku sani ba ai ran tashin alkiyama za su kafa muku hujja da shi a gaba ga ubangijinku cewa kuma kun faɗa musu ai kun fahimta suna nufin cewa ai Allah dama ya ce me yasa Allah ya aiko manzanni shine ne Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul saboda kar mutane su zo su ce suna da hujja game da gaban Allah ran tashin kiyama bayan Allah ya aiko manzanni to shi yasa su kuma sai su ce to me yasa za ku dinga faɗa musu kun fahimci gaskiyar sakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai in an je gaba ga ubangijinku sai su kafa hujja da wannan su ce ai dama kun faɗa musu afala ta'qilun me yasa ba za ku hankalta ba Allah ya ce a'a ha awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu shin ba su san cewa Allah ya san abin da suka boye da abin da suka bayyana ba ne ina fatan muna fahimta suna cewa menene yasa za ku je ku kuna musu taɗi ma'ana wai abin da suke magana shine kar ku faɗa wa muminai kun fahimci gaskiya don me saboda kar a je gaban ubangijinku su kafa hujja cewa ai kun faɗa musu to shine Allah ya ce awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun to ba su san Allah ya san abin da suka bayyana da abin da suka boye bane ai ba sai sun faɗa wa mu'minai ba ai ba sai sun faɗa ba Allah ya san sun fahimci gaskiya ne saboda haka ba buƙatar sai sun faɗa ko da ba su faɗa ba Allah ya san sun gane gaskiya haka duka ɗaya ne ko sun faɗa ko ba su faɗa ba Allah ya sani cewa sun fahimci gaskiya da gangan ne kawai suka kibi alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Allah ya ce sun san annabi yadda suka san ƴaƴan cikin su amma wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun kawai suna ɓoye gaskiya ne bayan sun sani amma sun san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne kamar dai yadda suka san ƴaƴan cikinsu Abdullahi bin Salamin ya ce mun san annabi sallallahu alaihi sallama da gaskiyansa sama da yadda muka san ƴaƴan cikinmu don ƴaƴan cikinmu sai mun haife su muke sanin su shi kuma annabi sallallahu alaihi sallama tun gabanin a aiko shi tun kafin a haife shi allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil akwai sunan shi da siffofinsa a rubuce a cikin attaura da linjila ba ma shi ba sahabbansa ma akwai sunayensu da siffofinsu a cikin attaura da linjila zalika mathaluhum fit taura wa mathaluhum fil injil akwai misalinsu a cikin attaura akwai kuma misalinsu a cikin linjila saboda haka suna ce idan Allah yana cewa idan sun gamu da masu imani sai su ce ai mun yi imani idan kuma suka koma su ya su sai su ce in kun gamu da su kar ku ce musu kun fahimta saboda in an je gaban Allah aka ce me yasa ba ku yi aiki ba za su ce ai kun faɗa musu kun fahimta ta haka ku ɓoye ku yi shiru saboda kar su samu hujja a kanku to shine Allah yake cewa to ai sun manta abin da suka ɓoye da wanda suka bayyana duka Allah ya sani ko sun ce sun fahimta ko ba su faɗi ba Allah ya san sun fahimta to wannan yana nuna mana fa hatta cikin Yahudawa akwai munafukai saboda in ban manta ba a farkon suratul bakara mun ji gamu da irin wannan ayat wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un in sun gamu da masu imani sai su ce mun yi imani in sun koma yasu yasu zuwa ga shedanun su sai ce ai muna tare da ku isgili kawai muke to sai gashi nan anan Allah yana magana da yahu akan Yahudawa sai gashi ya ƙara siffanta su da irin wancan siffan da ya siffanta waɗancan munafukan da ita wannan sai ya nuna mana cewa a cikin Yahudawa akwai munafukai akwai munafukai a cikin su saboda haka wannan yana nuna mana yadda ba Yahudi yake da kin addinin Allah la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku Allah ya ce in kana neman makiyin musulmi makiyin masu imani na ƙarshe na ƙin ƙarawa shine ba yahudi ba yahudi bayi ƙaunar musulmi ko kaɗan bayi ƙaunar musulmi ko kaɗan saboda haka wannan siffa ce ta yahudawa da duk abin da suke faɗi su ce a'a وقال وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون Allah ya ce wasu daga cikin ahlul kitabi yahudu da nasara suna ce wa wasu daga cikin su aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahar ku je da safe ku ce kun yi imani ga abinda abinda aka saukar wa masu imani wakfuru akhirahu da yamma kuma in dare yayi ku ce kun fita daga musulunci la'allahum yaljihun saboda waɗanda suka yi imanin su dawo ma'ana makilci ne suka kulla a ce to manyan su su je da safe su ce mun yi imani mun gane Muhammadu gaskiya ya zo da shi da daddare kuma su dawo su ce kai daga shigan mun nan muka gane Muhammadu mayaudari ne makaryaci ne dan waɗanda suka yi imani su ce a to ga manya ma da suka fi mu wayo sun shiga kuma sun fita kuma bari mu koma suka ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kar ku sake jiki da kowa sai wanda ya bi addinin ku duk wanda baba yahude ba kar ku sake jiki da shi duk wanda baba nasare ba kar ku sake jiki da shi wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum Allah ya ce kul innal huda hudallah an yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum kace musu shiriya shiriya ta Allah ce Allah ya ga dama ya ba mu wani irin abin da ya ba ku ko ya samu hujja da zai kafa hujja da shi akan ku gaba ga ubangijinku saboda haka wannan yana nuna mana yadda yahudawa suka doge suka dage suka samu cijiya akan kafirci da kin bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah madaukakin sarki ya mana albarka baki daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته